الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر شاهدوا قوة جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 11 ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 91 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da alwala'u wal bara ibn Taymiyyah yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ingantattu da fasarar da malaman farko suka yi musu dangane da tabbatar da ka'ida game da gujewa al'adu da tafarki da tsari da tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan koko kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ya sa mu dace za mu tashi a inda malam yake cewa fa inna ha'ula'il mushrikina ash-shirkal akbar wal asghar yana ta karantar da mu bayanai dangane da hukunce-hukuncen shari'a wajen mu'amalantar kaburbura da hubbare da wuraren da ainihin wato aka birna mutane ya ce lalle waɗannan mashirikai waɗanda suke yin shirka babba da ƙarama yi hauwifunan mukhlisina suna tsoratar da masu tauhidi bi ihim da waɗanda su kafiran suke neman agaji a wurinsu kafiri ne yana shirka yana neman agaji a wurin wani Allah yana jin tsoron wani Allah idan ya ga masu tauhidi waɗanda suke ɗayanta Allah zai dinga musu barazana akan cewa wannan gunki nashi ko wannan abokin shirka nashi zai fa iya cutar da su yana tsoratar da su fa yuqalu lahum wanda ke faɗin haka sai a ce da shi nahnu la nakhafu haula'i shufa'a alladhina lakum mu masu tauhidi mu musulmai ba ma jin tsoron abin da kuke tsoratar da mu da shi na abokin shirka ku fa innahum khalqun min khalqillah dan duk waɗannan bayi daga cikin salihai ko wasu halittu ko aljanu ko gumaka ko wani abu da kuka sassaƙa ga baki ɗayansu bayi ne daga cikin halittu da Allah ya halitta la yadurruna illa ba'da mashi'atillah ba sa iya cutar da komai ba sa iya cutar da kowa sai Allah ya ga dama faman massahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wanda duk Allah ya shafe shi da wani cutarwa da wani bala'i babu wanda ya isa ya gusar da wannan bala'in sai Allah wa man asabahu bi rahmatin fala radda li fadlihi wanda Allah ya same shi ya sanya masa rahama wanda Allah ya bashi shi rahamarsa to babu wanda ya sai kautar da wannan rahama da falala Allah wa kaifa nakhafu ha'ula'il makhluqina sai a ce da su to ta yaya ma za a yi mu mu dinga jin tsoron waɗannan ababen halitta alladhina ja'altumuhum shufa'a waɗanda kuka ɗauke su kuka mai da su masu muku tsani zuwa ga Allah wa antum la takhafuna Allah alhalin ku ba ku jin tsoron Allah wa qad kana wa qad ahdathtum fi dinihi min ash-shirki ma lam yunzil bihi wahyan min as-sama'i kun kirkiro shirka a cikin addinin Allah abinda Allah bai saukar da wahayi akan a aikata ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil am tsakanin mu masu tauhidi masu jin tsoron Allah masu bauta mai shi kadai da ku masu ji masu yin shirka da hada Allah da wani Allah a wajen bauta Allah da yin addinin da Allah bai saukar da hujja akan shi ba tsakanin mu da ku wani bangare ne ya fi cancanta a ce yana cikin aminci babu shakka bangaren da ya fi cancanta aminci shine bangaren tauhidi da tsayanta Allah man kana la ya khafu illallah tsakanin wanda baya jin tsoron kowa sai Allah walam yabtadi fi dinihi shuraka bai kirkiri bid'a ta shirka a addininsa ba amma nibtada a fi dinihi waɗancan ne suka fi cancantar kasu ji tsoro ko ko waɗanda suka yi ƙirƙiran bid'a a cikin addininsu bi ghairi izni ba tare da izinin Allah ba bal man amana wa lam yakhlit imanahu bi shirkin fa haula'i min al-muhtadina yadda abun yake wanda yayi imani bai hada ainihin imanin sa da wata shirka ba waɗannan suna daga cikin shiryayyu wannan bayanin da malam yake yi kamar yana narke wasu ayoyi ne da dama daga cikin alkur'ani wanda suka zo don tabbatar da irin wannan ma'ana kamar faɗin Allah da yake cewa a cikin suratul an'ami kenan wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takhafuna antum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultanan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni haka Allah ya faɗa ko wa kaifa akhafu ma ashraktu ta yaya zan ji tsoron abinda kuke shirka da shi wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana ku ba kwa jin tsoro cewa kuna shirka fa ayyul fariqaini ahqqu bil am sannan Allah cikin hikimarsa da buwayarsa ya hukunta cewa duk wani abu da ake shirka da shi kamar yadda malam ya ambata anan ba zai iya cutar da mutanen da suke masu tauhidi ko masu bin gaskiya ba sai in Allah ya ga damar wata cutarwa ta same su kamar da Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu aw tari wa awatar qira'a fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas haka Allah yake wallahu ya'simuka minan nas ya kai wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da sakon da Allah ubangiji yace ka isar shine dukkanin abin da Allah yace ka isar na sako iri biyu shine isar da sakon karatun da kuma isar da ma'anar sakon akwai tabligil tilawa akwai kuma tabligul bayan bayanu ma'anar tilawa Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ya isar da dukkan waɗannan sakonni ba tare da ya ji tsoron kowa ko komai ba Allah ya ce in ba kai haka ba to ba ka isar da sakon da Allah ya ce ka isar ba kuma wallahu ya asimuka minan nas Allah zai katange ka daga mutane wanda za su cutar da kai cutarwa ce alkhasa ko al'amma malamai su maganganu a kai akan me ake nufi da rashin cutarwa a takaice ma'anar wajen shine duk wani abu da za su ba zai hana saƙon isa inda Allah yake so yake ba shine ma'anan wallahu ya asumuka minan nas ba wai ba za su iya kashe ka ko su ji maka rauni ko su saka cikin kunci ko su kama ka su kulle ko su kore ka a gari ba dan duk wannan ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin kisa da kora a gari da duka da aka yi ma mabiyansa da makamantansu wannan ba shine ma'anar isma isma anan shine ba za su hana saƙon kaiwa inda Allah yake so ya kai don su asalin manufarsu shine ka ka sakon ya kai ko to ba za su iya hana wannan ba sannan a wata nuri Allah yake ci mishi inna kafainakal mustahzi'in ko inna kafainakal mustahzi'ina lalle Musa Allah mun isar maka akan masu maka izgilanci masu cewa mahaukaci ne kai masu cewa mawaki ne kai masu cewa inna ma yu'allimuhu bashar masu cewa ai ta'i ne kawai asatirul awwalina ne ka tabaha wahiyya tumla alaihi bukuratan wa asila cewa ai labaran mutanen da ne masu faɗan diri wannan zantukan banza Allah ya ce inna kafainakal mustahzi mu mun isar maka game da su a kuma aikace an ga Allah ya isar mishi sai da aka kashe su wasu suka gudu aka bi aka ci garin su da yaki wasu suka musulunta bayan sun ga haza sai da al'amarin Allah ya mamaye duk inda suke haga Allah yake cewa yana ba da labarin annabi Yunus ko فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون عليكم آه لا يكون أمركم آه عليكم ثم قضوا آه ثم قضوا إلي ولا تنذرون النبي يونس ne kifi ya yi ma kafirai wannan tahaddidin cewa ku haɗa duk gayyaku yunus ne ko nuhu nuhu ne ko a cikin sautin yunus ku haɗa duk gayyakku ta kafirai da duk tanajin da kuka yi sun makudu ilayya sannan ku mun duk abin da kuka za ku iya wala tun biru na kada ku saurara ba za su iya mishi komai ba Allah bari ba su mishi abin da suke so su mishi sai abin da Allah ya tsara haka Allah yake cewa wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kuka yi haƙuri wa in tattaku idan kuka wa in tasbiru kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah wannan cikin Ali Imran kenan la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin yana nan za su yi shi amma ba zai cutar da ku komai ba ba zai hana ku komai ba to irin waɗannan ayoyin su ne malam ya narke ma'anarsu a nan akwai su da yawa na za'iruha kasira da hadisai da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye shi Allah ya katange shi da manzo Allah yakan buƙaci waye zai zo ya kare shi mutane na cewa Aisha a cikin hadisin Muslim ina ma na samu ne ruwa ya tsare sai sai ya fita ya ga sahabi mu bisa dan shi uba ya zo musamman ya ce ni na taso ne kawai in zo in kwana a bakin gidanka manzo Allah in kai maka ainihin gadi manzo Allah ya sa mishi albarka daga baya Allah ya saukar da inna kafainaka mustahzi'in Allah ya tsare wallahu ya'simuka minan nas mala ya ci gaba da cewa wa hadhihi alhujjatu almustaqima allati yarfa'u Allahu biha wa bi amsalha ahlul ilm ahlul ilm wannan ita ce hujja mai kakkiya wadda da irin ta ne da kuma kwatankwacinta Allah Ubangiji ta'ala yake ɗaukaka masu ilimi masu ilimi ma'ana masu aiki da tauhidi kenan wa hadhihi yace fa in qila to idan wani yace faqad nuqila an ba'dihim annahu qala ai an cirato labari daga wani malami ya ce anna ma'rufa at-tiryak al-mujarrab قال قبر معروف الترياق المجرب an ciro labari cewa kabarin ma'aruf ibn fairuzu alkarfi wani daga cikin malamai ne masu zuhudu wanda ya shahara da cewa mutumin kirki ne mai bauta mai addu'a mai kuka yana da dai maganganu da dama da aka rutu da yake wasu sun saba wa asalin manhajin sahabbai da tabi'ai ya rasu a shekara ta ɗari biyu daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tarihi a cikin littafin wafayatul a'yan na ibn khillikan a cikin ainihin mujalladi na biyar to wannan mutumin an ruwaito cewa shi ake ce ma ma'aruf sunan shi kenan ma'aruf ibn fairuz a at-tiryaq al-mujarrab wato kasidin kabarinsa kasidin ne wanda an gwada an gani ana zuwa wurin a yi addu'a kuma a ga biyan bukata wani zai ce to ai in kun ce ba a addu'a a kabari mu a aikace mun gani ga kabarin wani addu'a tana ci ya za ku ce mana babu warwiya an ma'arufin annahu ausabna akhihi an yad'uwa inda kabari kuma ma an ruwaito cewa shi wannan bawan Allah ya ma dan dan uwansa wasiya cewa ya dinga zuwa kabarin shi yana addu'a وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أحمد سنن أبو بكر أبو علي الخرقي مالن أبو علي الخرقي شني الحسين ابن عبد الله الخرقي دايرك تشكين طالبين إمام أحمد يا رسول أكرشان قرني نأكو هجرة لشكرة لريبير تسعين دكرة wannan malami ya yi littafi ya same suna kisasu kasasu man hajarahu ahmad kisoshin mutanen da imamu ahmad ya kaurace musu akwai mutanen da imamu ahmad bayan fitowarsa daga mihina ta khalqul qur'an ya daina kula su wasu su da abokan shi ne makusanta ne ɗaliban shi ya zarge su da cewa sun ci amana addini ba su kyauta ba irin su yahya ibn ma'in da ire-irensu yahya dan ma'inu in ka karanta tarihin al'imamu ahmad a cikin siru alamin nubala da littafin ainihin tarihu madinatul tarihu madinatul salam na al'imamu hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi Allah ya gafarta mishi ya kawo labaran cewa har imamu ahmad yana kwanciyar rashin lafiyar da ya rasu ya ya dan ma'ini ya zo yana so ma ya gaishe shi cikin tawaga mutane da ahmad dan hanbali ya waigo yana daga kwance ya ganshi sai kawai ya juya da Allah da aima yaran nan magana su daina wannan ihu da Allah muna karatu su dina sai ya juya bai magana da shi ba to irin waɗannan labaran a cikin littafin labaran mutanen da imamu ahmad ya daina kula su ya ƙaurace musu malam harki ya ce anna ba'da ha'ula'il mahajurina wasu daga cikin waɗanda imamu ahmad ɗin ya ƙaurace ma kana ya ji'o inda kabari ahmada bayan rasuwarsa suna zuwa kabarin shi wa ya tawakkad du'a a inda suna kirdadan yin addu'a a kabarin imamu ahmad wa adhunnuhu zakara zalika lil marwazi yace ina tsammanin ya ambaci haka ne game da ɗaya daga cikin mutanen shine akwai almarwazi almaruzi ko almarwazi ɗaya daga cikin mutanen da suka samu irin wannan matsala daga cikin ɗaliban imamu ahmad waɗanda ya ji labarin ko dai sun yi tauriya ko an ba su kuɗi sun karɓa ko sun bi fassarar waɗannan 'yan bid'a wasu su tawili suka yi galibin su don su zauna lafiya don ba su iya jure irin bala'in da shi ya jure ba da sai imamu ahmad duka ya kaurace musu baya amsa gaisuwar su baya yadda su shigo gidan shi baya ba su riwaya baya cin abincin su sun sha ainihin wato kuntatuwa game da al'amarinsa ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين sannan ya ƙara kawo labari shi abu al-kharki cewa ai an samu da dama daga cikin mutane waɗanda suka je kaburburan annabawa da kaburburan salihan bayi min ahalil bait salihai daga cikin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ghairihim da wasu salihan ma waɗanda gama garin salihai ne fastujiba lahumud du'a mutanen da suka je kabarin annabuwa ne kabarin waliwa ne kabarin shehiwa ne kabarin sharifiwa ne suka yi addu'a kuma sai suka ga Allah ya karɓi wannan addu'a wa hadha wa ala hadha amalu kathirin minan nas sai su ce da kai ai da dama daga cikin mutane suna yin haka kuma ana gani a aikace ma'ana yana so ya kawo hujjar da mutane suke faɗa ne dan ya rusa ta mu lura da cewa hujja babu wata aya a cikin ta babu wani hadisi babu wani aikin sahabi ko tabi kawai hujja ce ta al'ada cewa ya ana yi waƙar zakarar ulama ulmusannifu na fi manasikin hajj ya ce sai ka ji ma suna cewa ai malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce game da ainihin manasikul hajj aikin hajji abubuwan da ake aikin hajji bayanai a kansu sun ba da labari cewa idza zara qabran nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yad'u ilayhi da gaskiya wanda zaka yi zaka je aiki kaje aikin haji akwai ziyara to idan ka je ziyara in ka je kabarin manzo Allah sai su ce ga irin addu'a da za yi suna faɗan har irin nau'in addu'a to na farko mun san tun kafin aje da nisa zuwa ziyarar Madina baya cikin manasikul haji shi ma al'ada ce kawai ta galabaci mutane da kuma wata kila ɗabi'ar tafiyar da nisanta da wahalarta da kuma ba kowa ne zai samu maimaituwarta ba shine mutane suka saba da idan sun je aikin hajji sai su wuce ziyara madina amma babu alaka kwata-kwata ma'ana da zaka je aikin hajji kai umararka ka cire ihraminka ranar da aka tafi tarwiya ka tafi ka dawo mina ka yi kwanakin da aiki duka da an gama zaman mina daga nan ka shiga mota ko jirgi ka tafi garin ko baka yi wa kowa laifi ba a addinance ba sai ka je madina ba babu wata babu wata ibada aikin haji da ake yi a Madina amma mutane saboda yanayi ka samu ka tafi kamar daga nan kasashen mu wani ba zai sake komawa ba galibin mutane biya musu kudin aikin hajji na ake yi ko su shiga cikin alfarmar hukuma ko ƴaƴansu ko surukansu ko ƴan siyasa wani ma zai baggarin su bai da abin da zai shiga mota ya je inda airport yake daga nan zariya wani aka biya mishi aka ce zai tashi a Abuja ran da zai je Abuja sai ya nemi sadaka kudin mota aikace mun sha ganin wannan to kaga wannan in yaje makka hala ba zai ƙara zuwa ba tendency kai yaje yafi yawa so da haka sai ya amfani da wannan dama ya ce to bari ya je Madina ya ziyara da kuma galibi su kansu hukumomin alhazan da agent agent din da sauransu duk ya zama al'ada tun ba yau ba shekaru aru aru cewa idan an isa da wuri sai a yi marmaza a je Madina a yi ziyara sa'annan kuma a dawo makka wanda bai isa da wuri ba da zarar an gama aikin haji sai ya kama hanya ya je madina har mutane suna ganin ma wanda bai je madina ziyara ba to kamar aikin haji shi na kasashe ne zaka tare da alhaji yana ta kuka yana ta nadama yana ta wayyo Allah ya shiga uku idan wani dalili ya hana shi zuwa madina zai ta kuka ya ga kabar da ka'aba da yayi tsawafi da sauran masha'iru da yayi ainihin yi aikin da ake a wajen kamar ibadar ba ta cika ba to kaga tun daga nan ya ya zarme daga tafarkin girmama Allah zuwa girmama wasu bayin Allah irin girman da ake bawa Allah duk tunanin shi kabarin da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kabarin kaburburan Uhudu da Baqi'a su yake tunani cewa bai samu halin ya je gare su ba to tun farko mu fahimci wannan baya cikin sha'air na aikin haji amma an saba har malamai suna rubuta cewa idan an je aikin haji in an je Madina to ga addu'a da za a yi a kabari zaka zaka in ka kalli za su bayyana yadda ake bayyana cewa idan an yi jifan jifa a jamara a koma daga hagu a kalli ka'aba a yi addu'a a sannan a sake yi a yi addu'a jamara ta ƙarshe babu addu'a a cikin ayyukan tashiri kenan sai a yi kwana a koma za su faɗa maka wannan idan an zo a hau dutsen safa a yi addu'a a fara daga safa a tafi marwa kaza kaza duk waɗannan addu'o'in za su bayyana maka sai kuma su bayyana maka wata addu'a da su ne suka tsara ta su malamai sai in ka je kabarin ga abin da za ka wannan ya daga cikin hujjarsu eh kwarai ko ita ce ma tabbas tunda shi kanshi manzo Allah dan ai Madina ya bari ya tafi maka yake haji shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina ya tafi yake haji yawa ba sai da ziyarce ziyarce da sauransu ba kuma har yanzu mutanen Madina in sun zo aikin haji za su koma garin su ne kawai su dubar harkar su ba sa irin wannan yarjejen da mutane suke wa zakara ba'dhum annahu man salla alaihi 70 marratan inda qabrihi wada'a ustujiba lah har ma wani ya faɗa daga cikin malaman cewa idan ka je kai salati guda 70 a wajen kabar to za a amsa addu'arka wa zakara ba'dhul fuqaha fi hajj fi hajjati man yujawwizu alqira'ata ala alqabr أنها في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجرت القراءة كغيرها yace waɗanda suke nuna halaccin yin karatun alkur'ani a kabari suka ce saboda ai kabarin wannan kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri ne da ake ya halatta ayi sallama ayi zikiri ayi addu'a a wajen to dan haka shi ma karatun alkur'ani shi ma zikiri ne shi ma addu'a ne babu laifi a karanta duk wannan daga cikin hujjojin su zai zo ya musu raddi wa qad ra'a ba'dhum manamat wasu ma daga cikin malamai ko mutane sun ba da labarin cewa sun gama farkayya fi du'a'i inda ba'dhi inda qabri ba'd al-ashyakh sun gani a mafarki an nuna musu cewa su je kabarin shehi na su yi addu'a har yanzu shedan yana riya mutane irin wannan fitina sai a waye gari kawai wani takadari sai ya taso ya ce ai mafarki an ce mishi a gari kaza ko a gida kaza ko a unguwa kaza wani shehi ya taba zuwa gidan ya kwana ko wani babban wali ya tofa ruwa ya tofa miyau a rijiyar gidan ko ka jima an ce ya annaba ma ya ziyarci gidan cikin wani dare a daren lailatul qadari ya zo ya zauna da ai ta dai maganganu irin na shedanu shikenan sai kaga mutane sun mai da wurin kamar ka'aba ya shauraha ana ta cika wurin a karya mutane katanga ko a ji ciwo da rauni da makamantansu a shanye musu ruwa a ta abubuwa na fasikanci da makamantansu sai ka ji mutum ya ce wai ya gani a mafarki cewa wai an umarce shi ya je kabarin shehi wane ya addu'a wajen raba aqwamun istijabata du'a inda quburin ma'rufa kuma akwai mutanen da suka ce a aikace su sun gwada sun ga ana amsa addu'a a wasu kaburbura da aka sani كقبر الشيخ أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغيره كمان قبر الشيخ عبد الواحد بن محمد بن أحمد الشيرازي ɗaya daga cikin ainihin malamai ne Hanabila mutumin ƙasar Dimashka ya ainihin wato rasu hijira da shekara 486 kamar shekara 952 kenan Allah ya gafarta mishi babban malami ne daga cikin malaman usulul fiqh da ainihin wato ilmomi na ainihin addinin musulunci littafin shi shahararre a tafsira fi usuluddin da kuma al-mubhij da al-ibah dukkaninsu a cikin usulul fiqh to wannan malami wasu suna cewa wai an ga cewa addu'a a kabarin shi ana amsawa wa qad adrakna fi azmanina ibn taymiya yace mu ma su ibn taymiya mun riska a wannan zamanin namu wa ma qarabaha da zamanin da ya kusanci namu wanda ya ɗan rigayi namu abinda muka ji labari min zawul fadli wa mutane masu falala ilman wanda suke da ilimi wa amalan wanda suke aiki da karatunsu mun samu wasu daga cikin manyan mutane man kana ya taharrar du'a inda sai ga mutum malami sananne ana mushi fatan alkhairi sai kaga yana kirdadan yin addu'a a kabari aw al-ukufi ukufa alaiha ko kuma kaga yana zuwa ya zauna zaman dirshan a kabari yana addu'a wa fihi man kana bari'an fil ilm ibnu timiya yace akwai wadanda ƙwararrun malamai ne wa fihi man kana lahu karamat wani ma yana da wasu karamomi an san shi da falala da daraja a cikin mutane fa kaifa yukhalifu haula'i ta ya za a ce duk waɗannan sun saba wa addini ku ne kuka dace hujja da ake kawo kenan ai an yi kaza ma an yi kaza a wuri kaza ai malamai ma suna yi ya za a yi ku si bin tabiya kawai ku ne za ku ce babu kyau inna ma zakartu hadha su'ala ma'a bu'dihi an tariqil ilmi wa din ibn tabiya ya ce wallahi na ambaci wannan irin wato tambaya da kalubale da yan bid'a suke kawowa ne tare da cewa wannan duka zancen da aka ambata yayi nisa da tafarkin ilimi na ambata ne kawai annahu ghayatu ma yatamassaku bihil maqabriyuna dan wannan shine iyakar hujjar masu bauta a kabari iyakar ta kenan ce ai kabarin wane an gwada an gani ai a cikin littafan ma da suke bayani akan aikin haji har akwai addu'o'in da ake a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kabarin manzon Allah wuri ne mai tsarki babu laifi dan an yi karatu dan an yi salati dan an yi addu'a ai gashiwa malamai ma malam wane ma yana yi malam wane ma yana yi dan me ku kaɗai za ku ce babu kyau ina fata mun gane wannan dan me ku ne kawai za ku ce babu kyau yace wannan zancen gaba ɗayan shi ya saba wa tafarkin ilimi amma na ambata ne saboda shine makurar hujja da duk wani mai bautar kabari da duk wani mai yin wata bid'a irin wannan ce hujjarsa hujjar da a addinance a ilmance ba hujja bace dan hujja ita ce qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitammi ba wai kawai mutum ya faɗa abin da ya gara sai dai a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ga fasarar da manzon Allah yi ga fasarar da sahabban shi suka rayu akai da sauran malaman da suke akan tafarki na gari amma ba wai kawai ai wani ma yayi ai mun gwada mun ga yana ci ba ko mun kyan abu ko an gwada an ga yana ci ba zai zama addini ba sai in mutanen farko sun yi shi a matsayin addini ina fata muna ganewa jama'a qulna musu ibnu taymiya sai mu bada amsa mu ce allazi zakarna karahatan wani abinda muka ce babu kyau din nan na mu'amalanta kabari la yunqalu fi istihbabihi fi ma alimnahu shay'un sabit ibnu taymiya yace a iya ilimin mu musu ibnu taymiya babu wani abu da zaka iya cirowa tabbatacce wanda zai baka hujja akan tabbatar da irin wannan abu عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أتكم متان دسكر أيو أزامن من ذا الله صلى الله عليه وسلم دزامن تابعي دزامن أتباع تابعينا بذاك إيا كومنا وانا أبو تبتتشي دا وانا مالني أتكين صحبي كو تابعي ko kuma shi manzon Allah ya nuna ayi abun a matsayin addini ba ko mustahabi ba yace babu wannan iya ilimi na haythu qala yayin da aka samu dai manzo Allah ma yake yaban wannan zamun da yake cewa khairu ummati alqarnu alladhi yub'athu fihi bu'istu fihi mafi alkhairin al'ummata sune zamanin da aka aiko ni thumma alladhina yalunahum sannan zamanin da ke bayan su thumma alladhina yalunahum sannan zamanin da ke bayan zamanin su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi sai ce ma'a shiddatil muqtadi fihim lidhalika tare da cewa akwai tsananin bukatuwa zuwa ga haka a zamanin su bukatuwa zuwa ga samun wani karatu wanda zai tabbatar da mustahabbancin bauta a kabari amma ba a samu ba law kana fihi fadila da a ce abin na da falala da an samu fa adamu أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتدي لو كان فيه فضل يوجب القطع لألا فضل فيه rashin samun wani umarni ko aiki daga cikin aikin salaf tare da cewa akwai tsananin bukatuwa zuwa ga hakan inda aiki ne mai falala wannan yana wajabta dole a faɗa kai tsaye a ce lalle babu wata falala a cikin wannan aiki da da akwai falala da an samu daga gare su tunda ba a samu daga gare su ba yadda cewa bai da wata falala gaba ɗaya ba addini bane wa amma man ba da haulai mala yace amma duk wanda yake yazo a bayan annabi da sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina fa aktharu ma yufradu abu mafi yawa abu mafi girman abin da za ka riya shi ne annal ummata ikhtalafat bayan waɗannan karnuka masu falala al'umma ta yi saɓani fasara kasirun min al'ulama'i aw siddiqina ila fi'li zalika sai aka samu bayan saɓanin da al'umma ta yi sai aka samu wasu daga cikin malamai wasu daga cikin mutane waɗanda suke masu gaskiya sai aka wayi gari sun kai ga suna aikata wannan abu na haramci wasara ba'dhum ila nahyi an zalika wasu kuma suka tafi zuwa ga hani wasu malamai suna yi wasu malamai kuma suna cewa babu kyau fa innahu la yumkinu an yuqala dan kai kuma da kake cewa akwai hujja din baka isa ka ce qad istama'atil ummatu ala istihsani zalika baka isa ka ce al'umma sun haɗu gaba ɗaya akan cewa abin yana da kyau ba muƙaddara an ji wasu malamai suna yi amma dai kuma ba a gushe ba wasu malamai suna cewa babu kyau me yasa ba za ka iya tabbatar da cewa al'umma sun yi ijma'i akan haka ba liwajhaini saboda fuska biyu ahaduhuma fuska ta farko anna kathiran min al-ummati kariha zalika wa ankarahu qadiman wa hadith an samu da dama daga cikin malamai a cikin wannan al'umma tun da can da kuma daga baya sun kyamaci aikin ibada a kabari kuma sun yi inkari sun ga ana yi sun hana wasani dalili na biyu ba zai yi a ce an yi ijma'i akai ba annahu min al-mumtani an tattafiqa al-ummatu ala istihsani fi'lin law kana hasanan la fa'alahu al-mutaqaddimuna ba zai yi al'umma su hadu akan ganin cewa abu kaza na da kyau ba abin da inda yana da kyau din da gaske to da magabata sun aikata walam yaf'alu sai kuma aka samu magabatan ba su aikata ba fa inna hadha min babi tanaqudil ijma'at wannan na daga cikin babin da ke nuna warware ijma'i wala wahiya la tatanaqadu ijma'i baya warwarewa sahabbai idan suka yi ijma'i akan abu ba sa warware wannan ijma'i babu wani abu da suka yi ijma'i akai suka dawo daga baya suka ce kuma sun gane ijma'in nan kuskure babu sau dama asali Allah ya ba da isma kariya gare su in suka haɗa akan abu in suka yi ijma'i akan abu to akwai kariya akwai kariya shari'a akwai kariya daga Allah subhanahu wataala akan cewa wannan ijma'in nasu ba zai yi akan kuskure ba da haka babu wani abu da sabai suka yi ijma'i akai daga cikin ijma'in da suka yi a wannan farkon al'amari kamar ijma'i akan tabbatar da khalifanci sai na abubakar da tabbatar da ainihin halastin yakan ahalun ridda da ainihin ijma'i akan tattara alkur'ani mai girma da ire-iren waɗannan ijma'at da suka tabbata a shar'ance daga sahabbai babu wani ijma'i da suka taɓa yi suka dawo suka ce ba daidai ba babu saboda ba son zuciya ba kuma ya gini ne akan asali na shari'a sannan akwai isma da Allah ya ƙoƙarin da ya alƙawarin bayarwa akan cewa inna ummati da manzo Allah ya ce inna ummati la tastamiu ala dalala al'umman nan sune wannan al'ummar farko din to kaga tunda ba a samu ijma'i akai ba ba a samu dalili akai ba koda daga baya wasu mutane sun zo sun hadu kuma bai yi haduwar ba saboda ba zai yi a hada akan wani abu a ce kuma ya zama shari'a addini abinda sahabbai ba su hada kai ba zai yi ba ina fata mun gane wannan shi sa aka samu malamai da dama kamar al-imamu abin nan Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani Allah ya gafarta mishi yana yawan cewa mudda'il ijma' kadhi mudda'il ijma'i kadhi ijma'a kadhi wanda da yake da'awa cewa an yi ijma'i akan kaza bini bini yace an yi ijma'i to wannan zai zama cikin yawan yin ƙarya zai zama komai da an yi magana sai ce akwai ijma'i akai yace me ya sanar she da kai ko mutane sun yi sabani kuma adaraka annahum qad ikhtalaf tun bayan watsuwar sahabbai da tabi'ai a duniya daban-daban yiwuwar ijma'i ya zama abu ne mai wahala dan sai in sun haɗu tukunna akan mas'alar sanan za a ce ijma'i ko sun yaɗu kowa da irin fatawarsa kowa da irin iliminsa kowa da irin taujihinsa ba zai yi kai iddiayin ijma'i akan masail da yawa musamman wanda suka zo daga baya ba ba zai yi ba to haka sai yake cewa wa idza ikhtalafa fihi almutaakhiruna in ya zama kamar yadda yake aikacin malaman baya sun yi sabani wasu sun tafi zuwa ga halaccin yin ibada a kabari wasu kuma suna nan akan cewa munkari ne kuma suna kyama falfasilu bainahum huwa alkitabu was sunna to yanzu an samu sabani ko to kaidar sabani ita ce in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul an yi sabani to sai a maida abun zuwa ga alkitab was sunna wa ijma'il mutaqaddimin da ijma'in magabata din nassan ijma'in su a maganganun su wastinbatan ko ijma'in da za a tsakuro daga halayensu kamar da za a tsakuro ƙur'ani nassan sunna nassan sannan kuma a tsakuro istinbati daga ƙur'ani da sunna to haka aikin ijma'i ma ana iya tsakuro maganganunsu ko kuma a kalli aikin su fil jumla cewa ba a taɓa samun wani sahabi sahabbai suna madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba su kamar da makaranta a baya sun fuskanci bala'o'i da dama sun shiga cikin fitintunu iri daban-daban ba mu taɓa samun inda suka je kabarin suka ce bari su je su yi addu'a a kabarin nan samu waraka ba kaga wannan istinbati ne na ijma'i su aikace sannan a maganganun su an samu suna ta hani suna ta hani da ayyukan su kamar yadda muka karanta abin da suka yi da kabarin wancan bawan Allah da suka samu gawar shi da aka ce ta rayu ba ta, ta wanzu bayan rasuwar shi da fiye da shekara 300 ba ta lalace ba saboda mutanen garin sun riga zuciyarsu ta ta'allaka da abin mai sabai suka yi sai cikin dare aka je aka birne gawa kuma aka yi kaburbura da yawa don ya zama an yi ɓadda sawu kar a gane ina kabar yake duk wannan na da gaskiya mun kai batsi da gaskin ayyukan sahabbai akan haka to amma duk wannan zai zama ne idan ka yi kaidin addinin ka cewa irin na sahabbai wannan shi kadai ne mafita amma in mutane suna irin addinin da ake a waɗannan zamuna na karke-karke kowa ya fassara qur'ani da sunna da sarransa kaga bai da wannan ainihin dace din ba zai samu wannan gaba da kasar din ba Allah ya tsare fa kaifa walhamdulillah la yunqalu hadha an imamin ma'ruf yace to yaya ma za a yi wannan ya faru muna godewa Allah Musa ibn Taymiya cewa irin wannan zancen na halastin yin ibada a kabari da addu'a da makamantansu babu wani limamin musulunci sananne irin su Sa'id ibn al-Musayyib irin su al-Auza'i su Sufyan al-Thawri su Hammad dan Salama su Malik dan Anas su Abu Hanifa su Shu'ba su Hammad dan Abi Sulaimana su ainihin Abu Hanifata su Imam Ahmad ibn Hanbal su Shafi'i su Bukhari su Abu Zur'a har ka gangaro zuwa kan zamanin su Ibn Taymiyyah din babu wani malami sananne malami na Allah sananne wanda aka ciro irin wannan katin da gare shi babu wala alimun muttaba'un ko kuma wani malami da ke da mabiya irin su maliku irin su shafi irin su abu hanifa irin su ahmad ibn hanbal waɗanda kaga suna da mabiya masu cewa su ɗan mazhabin su ne da kuma sauran malamai waɗanda da ilimin su da nagartar su amma su Allah bai ba su irin wannan mabiyan ba to babu wani malamin sunna da aka ciro wannan katin daga gare shi balil manqulu fi zalika yace duk abin da zaka ji an bada labari irin wannan imma an yakuna kadiban ala sahibi ko dai ya zama ƙarya ce aka kirkira aka danganta wa mutumin da aka ce shi ya fara mislu ma hukiya ma haka ba'dhum an shafi'i annahu qala kama abin da aka ce wasu sun ce wai shafi'i wai ya ce wai inni idza nazalat bi shiddatun aji'u fa ad'u inda qabri abi hanifata fa ujab wai shafi'i ne wai ya ce wai ni shafi'i idan na shiga cikin wani kunci sai in tafi kabarin Abu Hanifa sai na je ne addu'a sai na ga amsa mu au kalaman hadha ma'anahu suka ce wai ya faɗi irin wannan zancen ko wani zance mai irin wannan ma'ana wa hadha kadhalika ma'lumun kadhibuhu bil ittirari inda mallahu ma'rifatu bin naqal mala yace kaga wannan zancen duk wanda ya sa abin da ake nufi da ciro zance abin da ake nufi da riwaya ya san wannan ƙarya ne bil ittirar baka bukatar hujja fa inna shafi'i domin shi imamu shafi'i lamma kadima bagdada sa'ad da yazo garin bagdad lam yakun bi bagdada qabrun yuntabu lid-da'wati indahu albatta gabaki daya a kasar bagadaza shekarar da al-imamu shafi yabo bagadad a wannan shekara babu wani kabari gaba daya a ƙwaryar bagadaza wanda ake yin bauta a gurin babu wani kabari wannan al'ada ma bata zo cikin musulunci ba lokaci wannan mugu al'ada bata yadu ba domin shafi'i an haife shi a shekara ta 150 kuma ya yi yawace yawace a garuruwa daban-daban daga cikin yawace yawacen da ya kuma ya fara wannan yawo tun yana matashi dan shekara 20 zuwa da ɗaya ya shiga bagdad ya shiga yaman ya shiga ƙasar misra ya dawo hijaz ya ta yin yawace yawace na karatu da gudun hijira da makamantansu to a cikin duk waɗannan zuwan da ya yi ya zo ya tarar da su Muhammad ibn al-Hassan Shaibani suna malamai magadan ilimin Abu Hanifa ya zauna da su ya karatu tare da su ya yi munazara ya tattauna da su to a irin wannan zuwan da ya yi a wannan lokacin babu wannan al'adar gaba ɗaya ma ba ma kabarin Abu Hanifa babu wani kabari kamar yanzu ne misali wani ya ce ai Abubakar Gumi ya taɓa yin karatu ya kamfen ya ce a zaɓe yar adoyin shugaban ƙasa misali duk wanda ya san najeriya da siyasa ta ya san wannan ƙarya ce kaɗa'an domin abakar gumi ya rasu da fiye da shekara ashirin kafin aka zo siyasa yar aduwa ko mun gani kaga ba zai yi ba a san da yake raye wannan baya daga cikin abubuwan da suke faruwa a najeriya babu irin wannan siyasa alal misali kenan to haka irin wannan bal walam yakun hadha ala ahad ash-shafi'i ma'rufan sam a zamanin shafi ba san irin wannan al'ada ba wa qadra ash-shafi'i bil hijaz wal yamani wash-sham wal iraqi wa misra min qubur al-anbiya'i was-sahabati wat-tabi'in a takeice kuma shafi'i a wuraren da ya yawo a kasar hijaz makka da madina da kasar yaman da kasar sham da ƙasar iraki da misra ya ga kaburburan annabawa da sahabbai da mutanen kirki na tabi'ai man kana ashabuha indahu ya ga kaburburan da mutanen da ke cikin kabarin a wurin shi wa indal muslimina da kuma a wurin sauran musulmai afdalu min abi ya ga kabarin mutanen da suka ba abu hanifa daraja ya ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga na sayyidina bakar da umar da Usman da sauran sabon da suke baki'a ya ga na shuhada Ubadar Uhud ya je kasar Sham ya ga wasu a kasar Misra ya ga kaburburan salihan bayi da sahabbai wa amsaluhu min al-ulama ya kabarin da sun fi falala fiye da Abu Hanifa sun fi falala akan malamai sa'o'in Abu Hanifa fama baluhu lam yatawakhad du'a illa indahu to idan shafi'i ya yi imani da cewa yin addu'a a gun wani kabari na wani salihin bawa akwai falala me ya hana ya addu'a a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa sai Abu Hanifa me ya hana ya a kabarin sayyidina Abubakar da na Umar me yasa sai Abu Hanifa thumma ashabu Abi Hanifa allazina adrakahu adraku sannan daliban Abu Hanifa wanda suka riski Abu Hanifa kuma waɗanda Shafi'i ya goye tarar da su mislu Abi Yusufa kamar abu yusuf alƙadi wa muhammad da muhammad ibn al-hassan shaibani wa zufar da ainihin malam zufar ibn al-huzayn al-basri da kuma al-hassan ibn ziyad da malam hassan ibn ziyad al-lu'lu'i wa tabaqatihim da tsararrakin waɗannan irin su hammadu ɗan gidan abu hanifa ɗin da makamantansu waɗannan su ne jigajigan ɗaliban abu hanifa su ne waɗanda suka maye abu hanifa a karantarwa su suka yada mazhabinsa su aka sani da shi sun dade suna karatu a gaban shi ba su graduating ba sai da ya mutu waɗannan lam ya kunu ya taharrauna du'a inda kabari abi hanifata wala gairi su ɗin ba a tsarin suna nufatan kabarin malaminsu abu hanifa ba da addu'a ko kabarin wani daban sai na shafi ya shigo shi summa qad taqaddama inda Shafi'i ma huwa sabitu yace baya ga haka kuma akwai abin da ya tabbata daga Imam Shafi'i tabbatacciyar magana fi kitabihi a cikin littafin sa min karahati ta'zimi quburil makhluqina na karhancin girmama kabarin halittu khashiyatal fitnati biha dan tsoron kada a fitinu da su an gabatar da wannan zancen a baya wa inna ma yad'u mithla hadhihi alhikayati man yaqillu ilmuhu wa dinu wanda ke kera irin wannan ƙarya wannan shaci faɗi da aka kera aka danganta wa Imam Shafi'i masu kera irin ta shine mutanen da ilimin su kaɗan ne kuma addinin su kankani ne ba su da kula da addini su suke irin wannan wa amma an yakuna al-manqul wa imma an yaku to kaji na farko kenan ko dai ya zama abinda aka cirato daga wani malami ƙarya ce batata shine misali da wannan da aka ciro daga Imam Shafi abu na biyu irin wannan zancen wa imma an yakuna al-manqul min hadhihi al-hikayati am majhulin la yu'raf ko kuma ya zama irin wannan labarin da aka kawo daga wani ne ba a san kowaye shi ba wa nahnu la law ruwiya lana mislu hadhihi al-hikayati kuma mu idan aka ruwaito mana irin waɗannan zantuka almasiba waɗanda suke zantuka ne waɗanda ainihin wato suke tsiratu sun tsiraita tuɓaɓɓu ne ba su da isnadi almasiba a haditha amman la yamtiku anil hawa zance ne wanda yake ya tsiraice daga isnadi a ce kuma wai daga annabi ne lama jaza tamassuku biha hatta tasbuta bai halasta a rike ba har sai ya tabbata in ma cewa akai annabi ya ce ai ba a karba sai ya tabbata ko fa kaifa bil manquli an ghairi to ina kuma ga wanda daga wanda can da ba shi ya fi cancanta in bai tabbata ba ka a karba magana ta zama shari'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a karba sai ta tabbata to ina kuma ga magana da daga wani ne can wanda ko ta tabbata sai an auna da shari'a sannan za a karba sai zama bata tabbata ba kaga ta fi saukin ai wurgi da ita wa minha daga ciki kuma akwai ma qad yakunu sahibuhu qalahu wanda zai zama da gaske ne wanda aka ce ya fara din ya fadi aw fa'alahu ko ya zama da gaske ne wanda aka ce ya aikata din ya aikata bijtihadin yukhti'u wa yusib ya aikata haka ne da kokari irin nashi wanda kokarin na iya zama daidai kuma kokarin na iya zama kuskure aw qalahu bi quyudin ko ya faɗi zancen amma ya mushi ƙaidi wa shurutin ya sa mushi sharuɗa kasiratin masu yawa ala wajihin la mahadura fi a bisa fuskar da in an bi sharaɗin da ƙaidin da ya saka to zai zama babu wani abin da zai zama abin tsoro ko abin haramci a ciki fa hurrifan naqalu anhu idan aka zo sai a murɗe abin da ya fara sai a canza labarin kamar yadda mutane suka saba yi sai su canza labarin don yin switching din interest ɗinsu don ya dace da son zuciyarsu sai su canza ba abin da ya faɗi ba ke kama annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma azina fi ziyatil quburi ba'da nahi kamar da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayin da ya bada izini akan halascin ziyarar kabari bayan da ya hana fahimal mubtiluna anna zalika huwa ziyaratu allati yaf'aluna mabarnata sai suka fahimci cewa ziyarar da manzon Allah ya bada izinin aje ayi a kabari to irin wanda suke yi ne irin wanda suke yanzu cikin barna da da ainihin maguzanci da kafirci min hajji halis salati ta yawan zuwa wajen su je kamar sun je aikin haji su ziyarci wurin su ibada a wurin wal istighasati biha da kuma neman bukatuwa da neman agaji a wurin kabarin sun masairu hadhihi alhujaj yace baya ga haka kuma akwai sauran hujjoji wanda suke da'iratun suna kaiwa su kawo ne bayyana naƙalin la ya jubu isbati shar'i tsakankanin abin da aka cirato wanda bai halasta a tabbatar da shari'a da irin shi ba au qiyasin ko wani qiyasi la ya jubu istihbabi al-ibadati bi misli wanda bai halasta a ce wannan qiyasin shine dalilin sanya wa mutane wata ibada a ce mustahabbiya bace مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها bayan ana sanar cewa manzon Allah bai shar'anta wannan ibada ba wa tarkuhu ma'a qiyamil muqtadi lil fi'li bi manzilati fi'li barin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan ga abinda ya isa ya ja a aikata to daidai yake karfin shi da yake da aikatawa barin dole ne kamar yadda manzon Allah ya bari dole ne a bari kamar yadda inda ya aikata dole ne ya aikata ma'al sai ce wa inna ma yusbatul ibadatu ana tabbatar da ibada ne da misli hadhihi alhikayati wal maqayis wa inna ma yusbatul ibadati yana wanda ke tabbatar da ibada bi misli hadhihi hikayati wal maqais da irin wannan labaran da wannan kiyasoshin min ghairi naqlin anil anbiya'i ba tare da ciro zance daga annabawa ba waye yake yin haka annasara wa amsalu kiristoci da wanda suke irin su yan dariƙa su ne kawai suke iya kokarin tabbatar da shari'a ba tare da cirowa daga annabi ba in ka kalli shari'a yan dariƙa da addinin su da na kirista cike yake da ire-iren waɗannan abubuwa an gani a mafarki wani malami ne kawai ya ce a yi wani ne ya ce a yi an sa ya kamata a dinga yi al'ada ce da aka daɗe ana yi kawai a mai da ta addini ko kuma kawai a waye gari kawai wani fasto ya bugi kirji ya ce kawai ya canza kaza zuwa kaza wani fafaroma wani rabaran faga ko wani shehi babu wani hujja daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo abu cikin addini to da kirista ne suke yin wannan sai kuma ire-iren su daga cikin ainihin mutane musulmai irin wannan shine muka ambata a baya in za ku yi tana jama'a sai a waye gari kawai sai wani ya ce wai mutane su azumin kwana uku dan a zauna lafiya a Najeriya wannan irin wannan barnaci mutane su yi addu'a ranar juma'a kaza Allah ya ba shugaban kasa lafiya wannan irin wannan ibada ce ba ba ba musulunci bane wannan istihsan ne kawai na wasu katti ko mun gane da kyau jama'a prescribing ma mutane addinin da Allah bai tsara ba ya kamata mu san wannan in za a yi addu'a kawai ai amma a ce an ware wata juma'a ko an ware wani mako ko za a je a tare a wuri kaza a je a yi addu'a ko a yi sallah kamar ta idi sannan a yi addu'a Allah ya sa farashi ya sauko ko a zo a taru Allah ya sa gwamnawa ne da ya rike mutane kuɗi ya ta musu verification Allah ya sa ya ba su kuɗi duk wannan maguzanci ne jama'a domin shar'anta mutane addinin da Allah bai kawo ba kuma za ka ga duk wannan abin kamar yadda ambata mana mutane suna yin shi don duniya ne ba su taba haɗuwa su ce bari mu je mu sallah raka abin mai addu'a Allah ya sa ya gafarta mana ba Allah ya gafarta mana duka ba su taba haɗuwa sai dai su ce farashi sarauta mukami siyasa tattali zaman lafiya duka bukatun duniya ne gaba ɗaya ka kalla da ke ku gani babu bukatun lahira to ita ko ibada asali ana yin ta ne don bukatun lahira duniya by product ce ga ibada wato riba kafa ce kamar yadda muka karanta a waccan ayar wa in tasbiru wa tattaku in kuka ji tsoron Allah wa in tattaku wa tasbiru kai ko wa in tasbiru din ne wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah kuka yi takawa sai Allah ya gyara muku duniya wannan gyaran duniya a matsayin riba kafa ne amma asalin abin da za ku samu a lahira ne to duk irin wannan shine addinin kirista jama'a da ya shigo cikin musulunci ibn taymiya a cikin littafin al-jawabus sahih liman baddala din al-masih da littafin ar-radd ala al-mantiqiyyin da kuma a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 27 ya tsaya ya tattake wannan mas'alar dalla dalla game da ibadoji da malamai suke shar'anta wa mutane kawai da radin kansu kawai malamai ne kawai ba su shar'anta sai wani kawai bugi kirji ya ce jama'a kowa ya azumi uku a makon nan sai mu yi addu'a jama'a kowa ya je ya sauke alqur'ani a makon nan za mu yi addu'a ko kuma a taru da sunan za a sauke qur'ani dan a yi wata addu'a to wannan sauka ne daga tafarkin qur'ani jama'a ya kamata mu san wannan dan qur'ani dai tukunnar da annabi da sahabbai da suke raye ba su taba zama su sauke shi da sunan addu'a ba wannan kuma bai nufin ba a karanta qur'ani fa dan ibada ko dan addu'a bai nufin haka kar manta annabi ma yana raye babu ƙur'anin haka cikakke balantana a sauke shi ko mun gani babu ma shi cikakke haka daga bakar zuwa nasu da ake cewa ha yana raye ne ana saukarwa yana raye ne ana saukarwa ba a gama saukar da ƙur'ani cif ba sai ƙarken wata biyu ko mako shida na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga kuma waɗannan makonnin rashin lafiyar ajali ya kama shi sai da saukar da idza jaa nasrullahi wal fatahu ita ce ta sauka na ƙarke-ƙarke ko kuma wannan aya ta cikin bakara wata ƙuyoman turda una fi ila Allah wannan sun sauka ne a watanni uku na ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma daga nan zuwa ƙarshen rayuwar shi duka fama ya da rashin lafiya yau lafiya gobe cuta ya warke ya miƙe har Allah ya ainihin karɓe shi sallallahu alaihi wasallama to a wannan rayuwar tashi ba a taɓa samun ran da suka zauna suka ce bari sauki alƙur'ani da sunan wani abu to kaga yanzu wannan abin duk da mutane sun yi istihsanin shi ko ba zai taba zama addini ba shi da abin da ake cewa mutane yanzu sun yi istihsanin wannan za su jarabawa sai kaga yara gaba ɗaya a department ko MSS dan ita ma kungiyar bid'a ce MSS sai ta hada gayyar jama'a sai a ce a zo masallacin hostel ko masallacin central mosque a sauke Qur'ani a rarraba mutane wannan bid'a ne za a yi ainihin zabe na SUG ana so musulmi ya ci takara a sake taruwa a sake saukewa shi ma bid'a ne mutum yayi sabon gida har da ahlus sunna har da salafiyya mutum ya sabon gida sai kira alarmomi sauke mishi qur'ani idan aka ce maka wai wani ya karanta qur'ani wani kuma ya addu'a ma'ana wani ne ya karanta qur'anin can daban dan kwangila daban sai kuma ya maka addu'a kuma in ka kalla abin nan wato abin nan logically ba fa san shi qur'anin ba dan an raba wani ya karanta izu nan wani ya karanta izu nan to ya aka ya, ya ne saukan kenan waye ya sauka a ciki a ciki duka waye wanda ya sauka dukanmu ko da ake yin sallah a jam'i ai kowa tashi yake yi ko ma'ana kowa sai yayi raka'a hudu nan da liman yayi ba wai za a rarraba ne wani ya ruku'u wani ya sujuda wani ya sake yin sujuda sai a hada a ce an yi azhar ba ko mun gane kowa inda zai koma shi kadai tashi yayi to da a ce an zauna din kowa sai ya sake duka qur'anin shine zai tabbata cewa an sake qur'ani kowa ya idda yayin ya sake qur'ani amma a rarraba haka a ce wai an soke Qur'ani wannan ba addinin Allah bane jama'a sam mutane suna yawan wannan tambayar to amsa ita ce annabi da sahabbai ba su ba bayan mutum manzo Allah sama da sahabbai suka hada alqur'ani ba su taba haduwa su ce bari su hadu su sauke shi ba wai da sunan sauka dan addu'a so ake kai dai kai ta karantawa kullun kana aiki da shi kana nazarin shi kana tadabburi kana haddacewa kana fassarawa kana dabbaka shi a aikinka wannan shine abin da aka ce kowa ya alqur'ani babu laifi da mun hada mun karanta ko mun yi karatu ko mun yi musaffa da sunan karatu da sunan ilimi da sunan fahimta amma ba da sunan addu'a ba mutane sun fi ba addu'a muhimmanci ne fiye da asalin ibada shi da suke da wannan to abin da muke cewa shine duk wannan abin dan an yi sanin shi ko ba zai zama mustahasan ba na sai sabuwar mota za a sauke mata ƙwar'ani na sai na yi gida sabon gida ko za a yi kaza ko za a yi kaza duk waɗannan irin sauke-sauken da ake duka babu ainihin wato asali game da su ina fata ƴan uwa su koma wannan littafi musamman cikin majmu'ul fatawa dan can mujalladi na 27 ibn taymiya ya tsaya magaru akan waɗannan kace me na littafi eh ta wanda ka faɗa da bane da wanda muke faɗa mutane sun taru a wani waje kamar yadda muka taru ina yanzu haka sai kuma mu ce jama'a muna da matsala iri kaza jama'a mu ce junan mu da addu'a ubangiji Allah ya dauke ya dauke kima wannan abu ne mashru babu wani abu a cikin shi amma a ce ayi addu'a yanzu an addu'a kuma za a yi ta ne da wani sura jima'iyya ta hanyar a rarraba qur'anin ko kuma a ce to falaki da nas sai a karanta wani kuma kai ma cike mana da addu'a ita ce karo na biyu ko shi kuma ya ce fatiya da alam na shara iza ja'a da laƙar ja'aku wannan kuma ya ce atu kursi kafa bakwai tirin wannan da shi kan shi taruwa eh da shi kan shi taruwan da sunan wannan ko da ya zama maslaha abin da ake cewa in dai sunan shi addini ko to mu bincika sahabbai suna yin haka da sunan addini ba sa yin haka ko to da zama maslaha ba ya zama mafsada ke shine wato komin istihsanin da mutane suka yi wa abu mu gane wannan komai yadda ake ganin yana da kyau kuma mujarrabun ne ana cin nasara an yi shi ko in dai ba yi da sanadi daga salaf ko to bai zama addinin Allah ba in muka bude wannan kofar to ba mu da wata hujja zamu ga wannan rika dan su ma wannan ita ce hujjar su istihsan ganin cewa abin yana da kyau ai ai a cikin shi asali babu wani abu na barna kwarai kuwa me ya barna da ke cikin kanta alqur'ani babu me ya barna da za a tara kanta alqur'ani babu amma abin shine shi addinin yana da sanadi dole sai an biyo ta wannan sanadin in ba a biyo ta kai ba ba zai zama addini ba wannan kuma shine asalin inda gizo ke saka tsakanin gaskiya da aka saka cewa shin mutum zai iya fassara addinin nan da fassarar shi ko ko sai fassarar magabata mu da ke bin tafarkin salaf muka ce dole sai fassarar magabata sauran mutane kuma suna ganin wannan kaidi ne da za a hana su yin abubuwa da dama kuma dan me suke wannan abubuwan dan duniya da yanzu in za ka gina gida ɗin ka ce a maka sauka in ka gayyato alarmomi ko gardawa sai ka take musu kuɗinsu duk izu kirgawa ake izu a ce naira ɗari biyar ko dubu ɗaya gwargwadon barikancin wurin da inflation da ake fama da shi da makamantansu duk muna yara jama'a muna zuwa irin wannan karatun da wuya a cikin nan a ko wanda bai yi ba sai dai in baka yi makaranta allo ko kuma kai hadda ba za a zo musamman a ɗauke ku kuma alhazai ne ustazai suke zuwa su samu kuɗi su ɗauke ku je shagon su da malamin ku ku zauna ku karanta musu a dafa muku shinkafa da wake ku ci ku nak sannan a sallame ku duk mun yi wannan amma ba kyau magana gaskiya ce Allah ya saka su mal albani da alkhairi su suka nuna mana da irin tafarki amma wallahi duk da muna yi kwangilan irin wannan karatun ba inda bamu je mu yi ta za ku je ku zauna wani ma har sai kaga hadama yana Allah Allah ya sauke izin da yake a miƙo mai wani saboda in an zo haɗa ƙwar'anin kana miƙa izin ana miƙo maka kuɗinka Allah shi kyauta to jama'a munasaba da wannan zan karanta mana wasu ƴan maganganu daga littafin nan na manasikul hajji wal umara na malam Muhammad Nasiruddin Albani wanda yayi shi kerere asalin littafin hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabir ibn Abdullah ya rere shi ne kamar yadda ya rere littafin talkhisu sifatus sala daga asalin sifatus sala wanda shi kuma daga asalin asalin sifatus sala to anan da yake magana akan bid'ul hajji wal umra yayi wasu maganganu da suke ta asili akan wannan qadiyya gashi daga shafi na 43 yace wa alam anna marji'a hadhihi al bid'il mishari ilaiha ila umuri asalin bid'o'i da za a yi ishara anan suna koma zuwa ga abubuwa ne masu zuwa na daya ahadithu ba'ifa la yajuzu lihtijaju biha wala nisbatuha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam galibin bid'o'i zaka ga suna komawa ne ga hadisai masu rauni waɗanda bai halasta ai hujja da su ba bai halasta a danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kama hadisan shafan addu'a kama hadisan carbi da makamantansu duk ana ganin ibada ce amma kuma hadisan ba su inganta ba bai halasta a ce manzon Allah ne ya faɗa ba wa mislu hadha la yajuzu al-amalu bihi indana irin wannan mu a gunmu Musa Albani bai halasta ya aiki da shi ba alama bayyantu fi muqaddimati sifatus sala kamar yadda na faɗa muqaddimar littafi na sifatus sala wa huwa madhhabu jama'atin min ahli al-ilmi kabnu taymiya wa ghayri hajizan can duk da inda kai zaka ja ya fado ja ya dauka yace wannan shine mazhabin malamai irin su ibn taymiya cewa ba a aiki da hadisi mai rauni ko yaya a cikin ibada asani abu na biyu wanda zaka ga shine tushen bid'a ahadithu mawdu'a aw la aslalaha hadisai na ƙarya ko hadisan da kwata-kwata ba su da isnadi khafiya amruha ala ba'd fuqaha wasu malaman fiqhu ne ba su san wannan karatun ba fa banau alaiha ahkaman hiya min samimil bid'i wa muhdathatil umur sai suka gina wasu hukunce hukunce tsabaragen bid'a ne da kirkira sai ga malami ya ce sunna ce rike sanda ana yawo da ita sunna ce rike sanda a ranar juma'a ga limamin juma'a da ire-iren waɗannan karatukan wanda hadisan su na ƙarya ne hadisai ne marasa asali sai kaga kuma malaman fiqh sun rubuta a littafansu asalisu na uku ijtihadatun kokare-kokare wastihsanatun da ganin cewa abu kaza yana da kyau sadarat min ba'd fuqaha to kaje irin shi malaman fiqh su ga abu kaza ne ya musu kyau khasatan lil mutaakhirin minhum musamman malaman baya musamman yan baya su ne suke da wannan matsala lam yad'amuha bi ayyi dalilin shar'iyyin basu goyi bayan wannan abin da wani dalili a cikin shari'a ƙur'ani ko sunna ko maganar magabata ba bal saquha masaqal musallamati min al-umur sun kwararo waɗannan maganganun ne kamar abin da kowa ya yadda hatta sarat sunanan tuttaba sai zama ya waye gari ya zama sunna ce anabi wala yakhfa ala al-mutabassir fi dini duk wanda yake da basira ya san abin da yake addini ya san cewa anna zalika mimma la yasugu ittiba'u sam wannan ba zai ba zai yi abin shi ba zai yi abin mutum akan irin wannan ba illa la shar'a illa ma shara'ahu Allah ta'ala dan babu shari'a sai abin da Allah ya shar'anta wa hasbal mutahassin mustahsin wa hasbal mustahsin in kana mujtahidan an yajuza lahu huwa al-amalu bima istahsanahu ya ishe shi shi wanda ya ce kaza din mai kyau ne in shi malami ne shi ya halasta gare shi ya aiki da shi a matsayin shi na malami wa Allah yu'akhidahu Allah bi kuma Allah ba zai kama shi da haka ba idan ya kai malamin da zai ga abu mai kyau ya ce kaza mai kyau amma an yattakhidha an-nasu zalika shari'atan wa sunnatan fala wala thumma la haka yace yace a ce irin wannan ya zama shari'a mutane su dauka yace sam kuma wallahi sam ba zai yi ba kawai dan wani malami ya ga abu kaza na da kyau yace ayi shikenan sai kuma mutane su mai da shi shari'a kamar yadda galibin mutane mu suke samun kasa a cikin waɗannan malamai ne suke ganin abubuwa sai su ce to babu laifi a dinga yi tunda dai yanzu in ba a yi ba to ai kaza ne ai ai ai an riga an saba ai haka ake a ko ina yanzu in ba mu yi ba za a ga mun bambanta da mutane yanzu misali ku duba jama'a daga cikin abin da ya waye gari yanzu zai zama misali kaman abu ne musallam na ayu sanar da mutuwa abin da ya halatta ga sanar da mutuwa shine a sanar da mutane su jana'iza ko a sanar da wanda suke da alaka da mamacin wanda suke bin shi bashi ko suke da dangantaka da shi bayan an gama rufe shi amma da zarar an gama rufe shi duk sanarwa da za a yi da sunan sanarwa to bid'a ce haramun amma malamai ne suke bada kuɗi a jere duwaye wannan sanarwa ya zama musallam in an zo sanarwa a fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na ka samu wannan duk wani wanda zai manna posting a facebook ko ya kuma kada take an yi mutuwa sai ya fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ka samu wannan zama annabi bai mutuwa ba haka sa annabi suka sanar da mutuwa amma kaga conscious din baya kai cewa baya kaiwa kan cewa wannan babu kyau za ga to ai inna lillahi ai addu'a ce mai kyau kiyasi akan ai an ce idan an yi mutuwa a istirja'i to a wajen istirja'in da ake yi ne ake sanar da mutuwa ko ko sanarwar daban istirja'in daban duk wannan shaidan ba zai baka tuno wannan ba to irin wannan su ne za su waye gare su zama umurun musallama wata rana in wani bai rubutu zai bada labari sai ce in an zo jana'iza babu laifi a yi a sanar ko ina saboda mutane su zo don ana so a taru a samu lada shi ma ya samu falala mamacin kaga duk ya cakuɗa abubuwan da suke gaskiya da ƙarya sannan ya ce kuma an samu mutane in za su sanar suna cewa inna lillahi na rajul dan tunawa mutane cewa ana ana mutuwa fa ga Allah ake komawa shikenan sai wannan ya zama addini irin shi ne ka lura da kyau ka gani jama'a abinda ake yi ke fa kaifa wa ba'daha mukhalifun li sunnati al-amaliyya kama sai a ci tambihu alaiha insha Allah ta'ala yace rabi'an na hudu ar-rabi'u amin na hudu adatun wa khurafatun la yadullu alaiha shar'u al'adan mutane da wasu khurafat wato labaran da da na yanzu waɗanda shari'a bata zo da su ba sam wala yashhadu laha aqalun kuma hankali ma bai yadda da su ba wa in amila biha ba'dul juhali wattakhaduha shar'atan lahum in an samu jahilai suna aiki da su sun mai da su shari'a walam ya'mudu walam ya'dimu man yu'ayyidu kuma su jahilan nan ba su rasa masu koyi da su ba masu goya musu baya ba walau fi ba'd zalika mimman yadda'i annahu min ahli ilmi wa yatazayya bizayyi za ka ga daga cikin masu goyen bayan jahilai akan irin wannan wauta da al'adu sai ga akwai wanda ake ganin malami ne kuma yana masa ka rigar malamai yanzu inda ka je zama makoki za ga malami a wajen za ga malami limamin anguwar da shi za a wuna wajen yana shiga rigar malamai yana wa'azi yana tafsiri yana hawa mambari yana fatawa yana daura aure yana sulhu duk wani activity na malanta yana yi amma da shi ake yin wannan shi ne zai je makabarta ya ce a yi addu'a irin wadda take ta bid'a shi ne za a aurar da ‘yan shi kaga an zo ana dibbida da ake ɗaukan amarya da sauransu to yaushe za a gane cewa ba addini ba ne saboda ga malamai suna yi kuma duk wannan al'adu ne khurafa ce ina fata mun gane da kyau jama'a sun mali yu'lam anna hadhihi bid'a laysat khuturatuha fi nisbatin wahida yace kuma ka san bid'a fa matsalar su ba iri ɗaya bace bal hiya ala darajatin mataki mataki ne fa ba'daha shirkun wa kufrun sarihun kama satara akwai bid'ar da kafirci ne shirka ne in ka gani zaka zaka ji anan gaba galibin na kabarin nan galibin su shirka ne wa ba'daha duna zalika wasu kuma suna kasa da shirka walakin yajibu an yi ulama anna asghar bid'atin ya'ti ar-rajulu biha fi ad-din hiya muharrama ba'da tabayyin kauniha bid'a amma ka san mafi karancin bid'a da zaka yi a cikin addini fa haramun ce ko da ka ji an ce bata kai shirka ba falaysa fil bid'i kama yatawahhamu ba'dhum ma huwa fi rutubatil makruhi faqat ba wata bid'a da za a ce makruhi ce kamar da wasu ke gani ai bid'a ce amma makruhiya babu wata bid'a makruhiya duka bid'a haramu ce manzo Allah ne da kanshi ya mata wannan ainihin kirarin kaifa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu bid'atin dalala wa kullu dhalatin fi nari ai sahibu hafin nari haka malai fasara malai yake cewa wa qad haqqaqa hadha atamma tahqiqin al-imam ash-shatibi rahimahullah fi kitabihi al-azim al-i'tisam ash-shatibi al-littafin shi al-i'tisam yayi tahqiqin wannan mas'ala cewa duk bid'a babu wata makruhiya haramun ce gaba ɗayanta ko mun karancinta yayi bayani dalla dalla akai sai yace bayan da ya wasu maganganu yace ولذلك فأمر البدعة خطير جدا الأمر بدعة ينادى حدري قولي لا يزال أكثر الناس في غفلة الأرض ما في يوم متاني بس قشي بقى تكين غفلة بس سنبلا إندك تكين بدعة ولا يعرف ذلك إلا طائفة من هذه الإلم با وندي سنوانا حدر سيو سما لمي كأن وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله عليه الصلاة والسلام يا إشيك بياني أكن حدر بدعة لمن ذا الله يتي إن الله اهتجر at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada bid'atan Allah ya ya katange duk wani dan bid'a daga tuba in yayi laifi ya tuba Allah yana son masu tuba ko to amma Allah baya karban tuba dan bid'a sai in ya bar bid'a matakai ya ci gaba da yin wannan bid'a duk laifin da ya tuba ba za a karba tuba shi ba wannan hadisi mala yace da barani fitar da shi da addiyaul maqdisi a cikin muhtara kuma hadisi ne sahihi al-imam al-mundiri ya hassana shi وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من أئمة المسلمين yace zan cike wannan ainihin wato a muqaddima afwan malam nazwa zan cike wannan muqaddima wannan nasiha da wata magana daga wani malami daga cikin limaman musulunci babban malami wa huwa shehu al-hasan ibn ali al-barbahari daga malam al-hasan dan ali al-barbahari أحد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة تسع وعشرين بعد المئة الثالثة للهجرة wanda ya rasu hijira shekara 329 kamar shekara 1400 shekara 8 kenan ko 7 qala rahimahullahu ta'ala yace wa hadar min sigar muhdathati ya kai dan uwa ka kiyayi kananan bid'o'i fa inna sigar al bid'i ta'udu hatta tasira kibara kananan bid'o'i suna taruwa su tattaru su accumulating har su zama manya wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haq haka duk wata bid'a da gani a cikin al'umman nan farkonta wani abu ne kankani da yayi kama da gaskiya Allah sani ka jira abin da kake faɗa ai maslaha ce ana da bukata zuwa ga addu'a ai tunawa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a mushi maulidi ai qur'ani gaskiya ne ai kaza kaza ne ai carbi ai kirga salati ai ba wani abu bane abu ne kankani ya so ya kama da sunna ya so ya kama da gaskiya ana nan ana nan faghtarra bi zalika man dakhala fiha duk wanda ya shiga sai ya rudu thumma lam yastati al makhraja minha sannan ba zai iya fita ba ko kun san maulidin da ake na hauka wanda bananan ne kawai ba a yi shi ba naji da kunni na wanda daga cikin malaman dariƙa a garin nan yana nadama yana takaicin cewa waɗannan yara sun bata mana addini wallahi ni ya gaya wannan ba wai labari yace duka ka duwa ga yadda waɗannan suka mai da addinin Allah dan dariƙa ne kuma babba fa mai wasu na raddi wanda yake kare dariƙa amma shi kanshi ya san yace mu ba haka muka san maulidi ba yace wannan ai barna ce kai ba ma shi ba al-imam Nuruddin al-Haytami Haytami mai ainihin fatawal makkiya dan bid'a ne yana yin maulidi amma ya yi littafi yana ma ‘yan maulidi raddi ya ga suna bida ya ce a cikin littafin yake cewa ya ga abin da suke ya wuce makaɗi da rawa da kiɗa a masallaci da cakuɗaɗɗen ne maza da mata da rawa da shaye-shaye da kwana ana baɗala ya ce duk wannan ba addinin Allah ba amma da shi ma yana ciki yanzu ne ya ga ta wuce iya abin da zai iya ina fata mun gane haka ka ɗauki kamar bid'ar khawarijanci Muhammad Yusuf wannan wannan bid'ar da ya kawo ta khawarjanci a ƙasar nan sai da tafi karfin shi a ƙarshen al'amari ma'ana kamar da malai yake faɗa sai da ya musu caji suka zama overcharged suka wuce ƙarfin control ɗin shi amma san da ya fara fa galibin mutane gani suke alheri zazzaki san da ya fara cewa Islam only kowa gani ya alkhairi ya kawo saboda ya ce musulunci kare haka su Sayyid Qutb haka ainihin su abu abu alal maududi haka su kardawi duk abin da suka fara sai ka ganshi kamar mai kyau ne mazhabu taysir da kardawi ya kawo taysir ai musulunci ya da mabda'i na taysir amma da ya dinga yassarawa yana ta yassara abin da Allah bai yassara ba sai da ya kai ga inda yake so duk wata bid'a ba ka ta fara ne da wani abu mai kama da gaskiya yayi kama da sunna ko kuma gyaran addini ko kuma karawa addinin armashi yace fa azumat sai ta girma wa sarar dinan yudaru bi ta zama addini da ake bautawa Allah da shi fanzur rahimakallahu min kulli ma man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa fala ta'jala yace to nasiha shine duk wani malami a zamaninka da yake zance ka saurari magana amma kar ka gaggawa wajen karba ko tunkudewa jama'a wannan nasiha tana da muhimmanci a zamanin nan fala ta'jala kar ka gaggawa wala tadkhul fi shay'in minhu kar ka shiga cikin wata kungiya ko wani haraka ko wani wato caji hatta tasala sai ka tambaya wata zura sai ka bincika hal ta'lamu fihi hal takallama fihi ahadun min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min al-ulama'i shin wani sahabi ko wani malamin Allah yana da irin wannan magana fa in asabta asaran anhum fatamassak in ka samu daga sahabbai to rike wala tujawizu li shay'in kaka tsallake zuwa ga wani wala takhtar alaihi shay'an kaka zabi wani abu akasin na sahabbai fatasquta fi nari sai ka fada wuta dama ku ji wannan zance fa mai tsada yace wa alam rahimakallahu annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an wa musaddiqan musliman musuluncin wani bai cika sai ya zama yana bin yan gaba wato wanda suka gabace shi yana gasgata su ya miƙa wuya ga addinin su فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفلوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبه wanda ya riya cewa akwai wani lam yakfunahu akwai wani abu na musulunci wanda sahabbai ba su yi ba to ya kayyata sahabbai ya nuna makareta ne su ba su tabbatar da gaskiya ba wa kafa bi hadha furqatun wa ta'anan alaihi wannan ya isa furqatan raba addinin Allah da suka sahabbai ka dauka zakai wani abu da sunan addini wanda ba su yi ba fahuwa duk wanda ya haka mubtadi'un dalun mudillun muhdisun fil islam ma laysa fi yace duk wanda ke yin wani addinin da sahabbai ba su yi ba sahabbai ba su san da shi ba to dan bid'a ne batacce mai batarwa mai kawo kirkira a cikin addinin Allah abinda baya cikin addinin Allah shi da abinda mutane suke bi gama Allah ya samu dace kace mene malam eh bid'a bata ce amma wajen matakin batar akwai wadda ta kai ga shirka akwai da kabira ce kawai wanda aka ce babu shine a ce makruhiya tabbas akwai wadda da zarar mutum yayi ta ya fita daga musulunci akwai da kuma ta fitar da shi ba malamai ba su kafirta kowane dan bid'a ba akwai wanda aka kafirta su akwai wanda aka fasikantar da su akwai wanda aka ce batattu ne ko masoya zuciya ne wannan dangane da gravity na nauyin laifin amma dukkaninsu barna ce kamar yadda sabo akwai wanda yake sabo kabira ne akwai wanda yake saghira ne akwai wanda yake kaza ne amma dukkaninsu laifuka ne dukkaninsu ba a cewa dan wani sabo kankani ne ka je ka ci gaba da shi dukkan shi sabawa Allah ne kuma kowanne zai kai mutum wuta kamar yadda shirka a ce akwai al-asghar akwai al-akbar amma kowace a lahira ba za a tafata da haka ana kallon nauyin zunubin wanda ya sha giya ya yi zunubi mai nauyi kuma ya saba wa Allah amma zunubin da ya yi bai kai zunubin wanda ya shirka ba don shi har yanzu yana cikin musulunci wancan kuma ya fita to haka wanda ya bid'a da ta nuna aisalin abin da yake fita ne daga addinin Allah kamar bauta kabari din nan to kaga nauyin zunubin shi ya fi wanda ya bid'a rike tarbi misali ka fahimta amma dukansu su bid'o'i ne na'am duk dan bid'a haka za a bar shi duk wanda yake dan bid'a za a ki karban ayyukan shi duk wanda yake wani addini na bid'a ba za a karbi tubarsa ba Allah shi kyauta bare kuwa a Allah zani ke Allah shi kyauta bari mu kuma cikin tafin yace wa innamal muttabi'u almuttaba'u fi isbati ahkamillahi abinda ake bi wajen kafa shari'ar Allah kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sabilus sabiqina alawwalina abinda ake bi wajen kafa shari'a Allah shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin da tafarkin magabata awul awwalina ko tafarkin ainihin mutanen farko daga cikin sahabbai da tabi'ai la yajuzu isbatu hukmin shar'iyyin biduni hadhihi al-usuli usuli thalatha bai yiwuwa a tabbatar da wani hukunci a shari'a ba tare da wannan asali guda uku ba Qur'ani sunna tafarkin magabata nassan a samu magana karara daga cikin su wastinbatan ko a samu wani ya ciro wani istinbati bi halin ko ta yaya ba zai yiwu ba Allah ya gafarta wa su malam albani da su malam jafar wannan abun ba shine suka kashe rayuwarsu suna yi har aka kashe su kokarin dawo da mutane kan hayyacin su game da cewa qur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf bayan qur'ani da sunna kawai a buɗe ba ƴan umma yin izala suka gaza fahimtar wannan aka yi ta rigima da su akan abubuwa ya kamata su zama su ne custodian na sunna amma suka zama su ne masu faɗa da ita suna cewa su ahlus sunna ne an ce ga sunna sai su ce a saboda ba su kayyade sunnar da za su yi aiki da ita da tafarkin magabata ba to ina kuma ga sauran yan bid'a kenan kuma ba luka bisa irin nas in ya zama wanda ya ce shi identity shi sunna kuma ya yi fada da sunna kuma wannan abun jama'a a nan ƙasan ne kawai wai ake ganin shi in ba daga baya bayan nan da dole aka yadda cewa shi ne tafarkin gaskiya ba har wanda ba sa biyan sun san shi ne tafarkin gaskiya walillahi alhamd amma da ana ganin ma kace kai salafiya ne kamar kai wani kai ne dan bid'a alhalin kuma duk duniyar musulunci tunda akan wannan tafarkin ta yadda cewa shine gaskiya kamar yadda har waɗanda ba sa bi ba a nan ƙasar ba ba a wannan zamanin ba sun yadda wannan tafarkin shine na gaskiya ɗariƙatu salaf aslam haka suke cewa ko wa ɗariƙatul khalaf ahkam wannan ma ƙarya ce ita kanta ibn taymiya ya yarda wannan magana tafarkin salaf suka ce yafi zaman lafiya amma tafarkin su su yafi bayani da armashi to yace har bayani da armashin ma ƙarya suke ya bayyana tanakudin da ke cikin bayaninsu da armashin su ina armashi ga karatun da zaka yi ka zo ka rude daga baya ka kasa bacci ka rasa me aqidarka ka zo kana cewa ina ma ka mutu akan aqidar tsofaffi masu tallan gyada da da ainihin agwaluma ina ina ina ina dadi a cikin wannan ka zo kana nadama abin da ka rubuta kana kuka ka rasa akan me kake bayan kuma babban malami ne kai kaga babu wani hikima da ke ciki ko wani tagomashi da ke cikinsa malam ya ci gaba da cewa wal jawabu anha min wajhaini mujmalun wa mufassalun amsar da za a bayar akan waɗannan maganganu da mutane suke ta kawowa akan dan nuna cewa su bid'ar su tana da asali yace za a ba su amsa iri biyu akwai a dunkule sannan akwai kuma amsa dalla dalla ammal mujmalu amsa a dunkule fan naqdu فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير من هذا النمط كثير بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانهم عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا yace amsar da za a bayar a warware magana su shine sai a ce da su ai da yahudu ma da nasara suna da irin waɗannan labarai da waɗannan kwatance da kiyasi min hadhan namati irin waɗannan maganganun da ko kawo suna da shi kasirun mai yawa balil mushrikuna kai kafiran makka ma allazina bu'itha ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka aika manzo Allah zuwa gare su kanu yad'una yad'una inda awsanihim sun kasance suna addu'a a gunguma kansu fa yustajabu lahum ahyana wani lokaci su ga amsa kama qad yustajabu li haula'i ahyana kama yadda waɗancan su ma yahudda nasara su ma lokaci suna ganin amsa wa fi waqtina haza malam yace a zamanin mu da muke raye Musa ibn Taymiya inda nasara min hadhihi qa'ifa akwai irin wannan zantuka a gun kiristocin kasan mu na Dimashku da yawa fa in kana hadha wahdahu dalila to idan dai kuna ganin wannan dalili ne ala anna Allah yarda zalika wa yuhibbuhu cewa Allah yana son abinda kuke a kabari kuma ya yarda da shi falyattarid dalilu to sai abin dalilin ya auka kan kowa kamar yadda kuke cewa dalili ne to Allah ya yarda da abin da Yahudu ma suke kenan da Nasara da kafiran kasar Makka waɗanda manzo Allah ya da su akan magudanci in dai samun cewa bukata na biya saboda an je wani kabari an yi addu'a bukata ta biya to kada a kayyade kabarin da cewa sai in musulmi ne ya je kabarin musulmi haka kirista ya je kabarin kirista dan uwan shi haka yahudu haka maguzawa dan wannan abin da kuke idayi su ma suna da shi a cikin labaransu ya tabbata gare su sai ku bar dalilin a buɗe wa zalika kufurun mutanaqid kawo ko wannan kafirci ne wanda yake mai warware juna da ku da za ku faɗa ka za ku ce a to ai waɗancan kafirai ne to ya aka su ma suka samu amsa da kuka samu summa innaka innaka tajidu kaseeran min haula'i alladhina yastaghithuna inda qabrin aw ghairi sannan zaka samu waɗanda suke neman bukatu a wani kabari ko a wasu wurare daban kullum minhum qad ittakhadha wasanan ahsana bihi dhanna kowanne a cikin su na da wani gunki da yake kyautatawa gunkin zato wa asa'a dhanna bil akhara akwai wani gunkin kuma daban da yake ganin wancan bai da amfani ma'ana yana da nashi shehin da yake ganin nashi shehin shine mai falala ɗayan shehin kuma ƙarya ne maci amana ne ɗan yaudara ne ba ka suke tsakanin su ba wa kullum minhum yaz'umu anna wasanahu yustajabu indahu kowa a cikin su na ganin cewa nashi gunkin ne ake amsa addu'a a wurin shi wala yustajabu inda ghairi a ɗayan kuma ba amsawa fa min al muhali isabatuhum jami'an dan haka abu ne da ba zai yiwu ba a ce dukkaninsu sun dace wa muwafaqata ba'dihim duna ba'd tahakkum to kace kuma ka yadda da wani ka yadda da nawa ne amma nawa na baka yadda da shi ba to wannan kuma tahakkumun shine yin hukunci ne da ka daukar wa kai Kano ba gamo abin da yake cewa shine tunda kungiyoyi ne daban-daban tafarki daban-daban kowa kuma akwai kabarin wani shehi da suke girmamawa suna ganin kuma shi kadai cancanta a girmamawa shi kadai kamata a bi ɗayan bai kamata ba a wurin nasu ne ake amsawa shi ma wancan yana ma wannan shehin kallon haka kullu hizbi bima ladayhim farihun ko to ya zaka yi kenan ka hada duka maganganun ka ce a ai dukan su daidai ne ko kuma ka ce a ka yarda da nawa ne baka yarda da nawa ne ba akan wani ma'auni kai da na shehin suwa ne ka kiyada da na shehin suwa ne wa tarjihun bila murajjih karkata ne zuwa ga wani ba tare da hujja ba wa tadayyunu bidinihim jami'an jam'un bainal azzad in kuma ka ce a a karɓi na kowa kowa ya zo a haɗu duka a tafi tare irin da suke cewa ko to wannan kuma haɗa abubuwan da suke suna da karo da juna ne bai yiwuwa a haɗu wuri ɗaya a ce kowa ya haƙura da saɓanin shi duka a haɗu kawai a yi munafurci ma'ana a haɗa kai a haɗa baki kada kada kowa ya aibata ɗaya ana nan ana nan za a samu matsala saboda kowa in ya zo yana da nashi shehin da shi yake girmamawa ba a haɗu akan abu ɗaya da ake girmamawa duka ba to sai zama wannan ba zai bada dama a haɗa wuri guda ba yace fa inna aksara haula'i inna ma yakunu ta'assuruhum fi ma yaz'umuna bi qadri iqbalihim ala waslihim wa insirafihim an ghairi duk irin waɗannan suna ganin cewa suna samun waraka ne suna ainihin ta'asirantuwa ne kamar da suke cewa da gwargwadon wato da gwargwadon yadda suke fuskantar gunkinsu da kuma juyawa zuwa ga gunkin juya ba da baya ga wani gunkin ɗaya rubocin zai ba ɗariƙa ne yake cewa ba a ziyarar wani wali sai na tijjaniya ma'ana da gwargwadon yadda ka girmama waliyin tijjaniya ko gwargwadon shigarka a cikin tijjaniya ba a ziyarar wani wali sai na tijjaniya amma sai ya ce kuma duka waliyai gaskiya ne kaga tanakudin kenan me ya hana a ziyarci sauran indi gaskiya ne me yasa aka sa wannan kaidin to suna yirya cewa suna yin ainihin wato ikibali ne ga nasu gunkin su yi watsi da wani wa muwafaqatuhum jami'an fima yuthbitunahu duna ma yunfunahu bi da'afi ta'siri ala za'ani to haduwa da suke yi gaba ɗayan su akan abin da suka tabbatar da shi banda abin da suke korewa da raunin ta'asirin da suke riyawa akan wanda ba nasu ba فإن الواحد إذا استحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا idan ka ce kai kana sa ran a wurin na ɗariƙa kaza da na shehi kaza da na mazhabi kaza da na addini kaza duka kowanne a samu biyan bukata lam yakun ta'assuruhu misla ta'assuril hasan bi dhanni bi wahidin duna akhar sai zama ta'asirin ba zai zama irin ta'asirin wanda yake ganin cewa wurin kabarin wali kaza ne kadai ake samun waraka ba wa hadhihi kulluha khasa'isul awsan waɗannan duka sune ainihin khasa'is abubuwan da gumaka suka keɓanta da su abin da yake cewa shine jama'a tunda wato wannan maganar da yake na cewa zai warware maganar su hujja da ta warware maganar su a dunkule cewa ai kowane bangare na yan bid'a suna da kabarin da shine suke girmamawa kuma a wurin su in banda wannan kabarin babu kabarin da ya cancanta a bashi wannan girma al misali ka dauka yan tijjaniya sukan tashi daga nan kasar Najeriya musamman su tafi Kaulaha suna girmama kabarin Iyasi a wurin su kabarin da su kuma yan kadiriya misali a Kano suke girmamawa a wali mai giginya a gun yan tijjaniya wannan kabarin bai da wannan falala kuma ba a samun falala dan an je wajen shi ko to in ka ce ka goyi bayan ɗayan su akan ɗayan da wace hujja ka iya goyen bayan wani kaga baka da wata hujja tunda cewa kabarin da ke kaulaha ya fi wanda ke Kano falala in ka ce ka hada gaba ɗaya ka goyi bayan su da sunan addini to ka hada abin da su ko masu addinin ba sai da junan su akai ba kaga ka hada almusana kire in ka ce ta'asirin yana zuwa ne daga kowanne to su kuma a gunsu ba su kudirce haka ba kai da kake so ka mai da abin addini da ya zaka kudirce wannan yace wannan kuma shine khasa'is wato siffa da yake tabbatuwa ga dukkan wani gunki da ake bautawa shine masu wannan gunkin suna girmama shi kuma ba sa ganin girman wani abu sai shi suna ganin duk wani gunkin da ba shi kuma bai da girma kuma suna zuciya suna ta'allake da wannan gumakan sai da ta'allakuwar su da Allah mahaliccin su to irin waɗannan maganganun su ne malam yake kawowa dan ainihin wato a warware maganar su gashi lokaci ya kure za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa summa qadistu jiba li bul'am ibnu ba'ud subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh